من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda takwas ne ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi alkazi qudatu shimali naijiri allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da talikai da ɗaya daga cikin ɗaliban malam mai suna malam aliyu albami yewa littafin ya ambace shi da suna ibahul ma'an shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da alheri mu da muke karantawa da masu sauraro duka muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala albarkacin wannan wata mai albarka albarkacin alkur'ani allah ya sa muna yin karatun da neman yaddarsa ne allah ya sanya ƙur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun rum a darasinmu na baya mun tsaya daidai kan ayata 49 don haka yau matashiyarmu ita ce ayata 50 daidai a wannan sura muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana buɗi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون to فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء mm.
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين na'am وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم ba zai yiwu ba إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون a santo Allah maɗaukaki ya ce fanzur ayyuhan naziru ya kai mai karatun alkur'ani ko mai sauraron alkur'ani ko mai kallo ka ƙura idanka ka kalla ka ga me za ka gani ila azari rahmatillah ka kalli wanji shine asar wanji da hausa ma'anansa wani alama to ka kalli irin alamomi na rahamar ubangiji ai jam'u asari wa qura asaru bil ifradi ai rahmatihi ta'ala ka duba rahamar ubangiji ko alamata wa min asari zalika yana daga cikin wanjin wannan ni'matahu bil madari nimar Allah in ya saukar da ruwan sama ai ka san ni'ima ne daga ruwan ya sauko kaifa yu'il arda ba'da mautiha ka kalli kaga yadda Allah yake rayar da ƙasa bayan da ta mutu ta zan busasshiya ka san duk abu mai rai danye ne in kaga abu ya bushe babu rayuwa a jikinsa ya zama jimadu ayyubsiha bi an tumbita da ruwa ya sauka kan ƙasa sai kaga tsiro yana fitowa a cikinta inna inna zalika la muhyil mauta lalle wannan wanda ya saukar da ruwa daga sama ya tsirar da tsirai a ƙasa bayan ƙasar ta bushe shine mai rayar da matattu kun ga zubar ruwan sama da tsiro ya yi kama da mutumin da ya mutu a tashe shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne bisa kowane abu wa min zalika yana daga cikin abin da Allah yake da iko akai al-ba'th wa ghayrihi wato tayar da matattu da ma wani wannan in ka duba aya ta biyu a lamba ta biyu mala ya kawo mana yar uwar wannan aya yace kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo cikin fadin Allah madaukaki da yace me wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi fa ansharna bihi baldatan maita kadhalika tukhrajun Allah yace wallazi nazzala minas sama'i ma'a wanda ya saukar da ruwa daga sama shine wa shine Allah in banda Allah ba mai yin ruwan sama bi qadarin kuma gurgudan bukata Allah yake saukarwa fa ansharna bihi baldatan maita sai muka rayar da gari wanda yake matacce da wannan ruwan to kamar yadda da gari ya mutu ko ƙasa ta mutu aka fitar aka yi mata ruwan sama ta rayu kazalika tukhrajun haka kuma za ku fito daga kabari suratul zukhruf aya ta 11 wa qala allah ta'ala yar uwarta dai kuma du Allah madaukaki yace ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir halittarku da tayar da ku bayan mutuwa bai zama wani abu ba illa ka nafsin wahida kamar ainihin wato halitta rai ne guda ɗaya kamar halitta rai ɗaya ne ko tayar da rai ɗaya inna allaha sami'un basir lalle allah mai ji ne kuma mai gani wannan aya tana suratul luqman aya ta 28 da wata dai wadda suke da ma'ana guda وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين حقيقة من هلتي متون daga mi min sulalatin min din daga tsantsar laka turbayar ƙasa saboda ita ne asalin abin da Allah ya halicci annabi Adamu da ita ƙasa ce da farar ƙasa da fara-fara da bakar ƙasa da baka kirin da baka-baka su aka cuɗa Allah ya modilin ɗin annabi Adam alaihi salam ya busa masa rai shi yasa sai kaga daga cikin 'ya'yansa akwai baƙaƙe akwai baƙaƙe girin akwai farare akwai fari-fari akwai fari sol in kai yawo a duniya za ka ga jinsin mutane daban-daban duka ko sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum min adama wa adamu min turabi dukan ku asalinku daga annabi adamu ne annabi adamu kuma daga turbaya Allah yake shine sulalatun min din thumma ja'alnahu nidfatan fi qararin makin sai muka sanya mutum kuma ya zama dugon mani a cikin wata matabbata wadan tabbata ainihin wato amintacce ko ainihin wanda Allah ya tanada shi shine makin saboda asalin dan adam daga mani ne manin za a jefa a mahaifar uwa a can ne wato kararin makin din sun makalakanan nufata alaka wannan dugon mani sai allah mai da shi tsarar jini fakalakanan alakata mubga shi tsaron jinin sai allah mai da shi tsoka gwargwadon loma ɗaya na yankan nama yana cikin mahaifiya fakalakana mubgata izama wannan tsokar dai a jikinta Allah sai halicci kashi fakasauna izama lahma kashin sai Allah ya martifa da nama da jijiya da dakwashi da kominsa thumma ansha'nahu khalqan akhar sai Allah ya tayar da mutum wata halitta ta daban fa tabarakallahu kaji Allah da kansa ya yabi kansa alherin Allah ya yi yawa ahsanul khaliqina shine mafi kyawun masu halitta thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku fa bayan wannan halitta za ku zo ku mutu thumma innakum yawmal qiyamati tub'atun bayan ku mutu kuma a ranar alkiyama za a tayar da ku Allah ka sa mu tashi a sa'a don haka sai Allah madaukaki ya gwada mana cewa ga yadda lamarin yake sai ce wala in arsalna rihan idan muka aiko wata guguwar iska mudirratan alan nabati wadda take cutar da shuka ta'ziban lahum liyu'minu Allah yana turo iska mai barna ne dan ayi azaba mutane su ba da gaskiya Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba ma aiko irin wannan sune ake cewa ayatu takhwif kamar girgizar ƙasa kamar ambaliyar ruwa kamar wata guguwa wanda baturen yamma sai dinga ba su in yaga iska zai ce taikun in ambaliya daga teku da iska a ce tsunami da sauransu a ce ai a ma'aunin rakta tana ma'auni kaza wannan duk shiririta ne ma'ananta su daina sako tsoratarwa ce Allah yake yi wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ce ba ma aiko wannan ayoyin a banza a'a tsoritar da mutane muke yi son mutane Allah yake yi su gyara aikin su kar su mutu akan mummunan hali Allah ka ce muke mu shi yasa zamanin sayyidina Umar dan Khattab yana khalifa an yi wata girgizar kasa a birnin Madina sai ya tara mutanen Madina ya hudu ba yace ma hadasat hadhihi al-zilzal illa an shay'in ahdathumuhu Allah bai yi wannan girgizar kasa a banza ba akwai abin da kuka fara na zunubi la in adad ma usakinukum fiha abada har in wannan guguwa ta sake dawa to ni ba zan sake zama da ku ba a birnin Madina kaga kenan zunubi shi yake kawo wayannan ambaliyar ruwa girgizar kasa rana mai zafi da sauran fitintunu Allah ka shirya da mu ina ne fara'auhu ko wato iskar ta zama mai cutarwa fara'auhu ai ma na batal mafhumu suka ga abin da ya tsuro min athari rahmatillah wanda yana daga cikin wanji na ramar ubangiji musfarran idan iska ta zo ta gona ta rushe ainihin karmamin sai ya koma musfarran ya zama ole mai wannan kalar shine ole da hausa ai ya bisan idan karmami ya bushe ai wani yalo yalo yake ko la zallu sai su kasance zalla yar uwar kana ce ai saru sai su kasance min ba'dihi bayan wannan gushewar amfanin su yakfuruna suna butulcewa Allah badala an yi taba wa ba'u li yu'minu maimakon su kaskan da kai dan su ba da gaskiya dalaban lirrahmati dan neman rahama وهو مثل قوله تعالى wannan kamar fadin Allah madaukaki ne da yace falaula izzahum basuna tabarra'u me ya hana yayin da azabar mu ta zo musu me ya hana su kaskan da kai walakin kasat qulubuhum amma duk da azabar Allah sai zukatan su ya bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shedan ya kawata musu abinda suka zan suna aiwatarwa suratul an'ami aya ta 43 haka ne ko fa innaka la tusmi'u al-mauta Allah ya ce wa annabi kai fa ba za ka iya jiyar da matacce ba wala tusmi'u summa du'a ba za ka iya jiyar da kurma kira ba idza wallaw mudbirin in sun juya baya sun tafi وما أنت بهذه العمي كوبا لك إن شريد مكاهبا أي لا تستطيع أن تخلق في قلوبهم الهداية بلك إن شريد حلت الشريعة بعضك تنسو لما تبيني أي هداية توفيق شريعة تداتيوا هكذا في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت kunga wannan ta sauka kan abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baffansa mahaifin Abi Talib annabi yana so babbansa ya imani Allah bai kaddara zai yi imani ba annabi ya matsa sai Allah ya saukar da wannan aya yace innaka la tahdi man ahbabta ya muhammadu kai fa ba za ka shirar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha daga dai Allah shi yake shirar da wanda so wa huwa a'lamu bil muhtadina Allah shine mafi sani ga shiryayyu Allah ka shiryar da mu wa ƙaunu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ce laisa alaika hudahu shirya su huba a hannunka take baya Muhammad walakin Allah ya hadi man ya sha Allah dai ke shiryar da wanda ya so Allah ka shiryar da mu walahu sallallahu alaihi wa sallama hidayatu bayanin amma annabi yana da shiriya zai ma bayani ka gane filla filla wa dilalatin da shiryarwa wa irshadin dai كما قال الله تعالى تنفر يد الله ملوك كيتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حكنا مكيما وحي نعينهن الروح أنا أنا نفهم القرآن مكما وحي القرآن دقلم رمو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان baka kasance ka san wani littafi ba gabanin Allah ya saukar ma da alkur'ani baka san imani ba walakin ja'alnahu nura sai dai mun sanya ƙur'anin nan ya zan haske na hadibihi man na sha'u min ibadina muna shiryar da wadda muka so daga cikin bayanmu wa innaka latahdi kaga hidayatu bilala kenan wallahi kai ya muhammad kakan shiryar ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya an gane na'am to bismillah in tusmi'u ne ko ba kowa kai an dalalatin ba za ka shirya da makaho ba gabanin batarsu in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba kowa kake shiryarwa ba ko kake jiyarwa ba sai wanda ya bada gaskiya da ayoyinmu fa hum muslimuna suna musulmai masu miƙa wuya mukhlisuna bi tauhidillah suna masu ikhlasi da ta Allah na'am
الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد قوة ضعفا شيبة na'am يخلق ما يشاء وهو العليم القدير to yaya ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة Mm, كذلك كانوا يؤفكون mhm.
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Mm, فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون na'am Allah madaukaki yace Allahu allazi khalaqakum min da'fin na sa da'fin ko riwaya kenan Allah shine wanda ya halitta ku daga rauni shine da'fin menene rauni ma ummahi walakantaccen ruwan nan na mani diya da kaga sarki da rawani da alkabba ya ja ama wali wai shi magana ma ba zai ba sai da wadda in ka gaida yi sai a ce sarki ya gani an gaishe ku annabi ba bai yi haka ba to in ka duba asalin halittarsa daga mani ne walakantaccen ruwa ne shine bafin sun majala min ba da bafin kuwa bayan wannan rauni sai allah ya sanya ainihin wani ƙarfi ai akar wa huwa ba'ful dufulati shine rauni na yarinta ƙuruciya ai kuwatu shabab sai ya kawo ƙarfi na samartaka sun majala min badi kuwatin bayan ƙarfin sa- samartaka kuma ai ukura ai kuwata zakira sai Allah ya sa mutum ƙarfin tunani wal aqali da hankali wal fahmi da fahimta dan wannan sai ka fara shekaru da'afan sai ka wani rauni kuma yana ra'ayi wal aqal da ra'ayin da hankalin sai ya fara rauni mutum ya fara tsufa wa shaiba sai kawo furfura basal kibari kenan rauni na girma wa shaibul harami da furfura ta tsufa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun duk wanda muka rayar da shi inji Allah yace za mu tauye masa halittarsa gurin da za ka iya tsallake lambatu da alidoyin da tsalle da samasalti a da kana yara ko kana yaro yanzu ba za ka iya ba sai dai ka ga yara suna yi saboda mai kai ka girma halittar ta ragu rauni ya shiga ciki duk wanda ya girma za a tauye mar halitta afala ya ƙilo allah ya ce ba za su gane haka ba sai ce mi والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه ضعف كو ضعف كو فهو خلاف القوة والصحة شي ضعف سابان كرفين دلافيا جمع لوني بي دلافيا هم؟ فهو خلاف القوة كو shine sabanin karfi rauni mai rauni bai da karfi kuma bai da lafiya qara'a bihi ma habsun haka imamu habsu ya karanta shi ai fa khalaqakum ala ahwalin tadullu ala qudratihi ta'ala sai Allah ya halitta ku bisa wasu halaye da ke nuni bisa ikon Allah madaukaki wa iradatihi da nufinsa walau sha'a la ja'alakum ala halatin wahida inda Allah ya so sai ya halicce ku a hali ɗaya yanzu bature da ya mutum mutumin Robert Robert ai ba dan jariri ya zo ya girma da kansa sai dai ka halicci yaro ka hali to shi na Allah tun daga mani har ya zo ya kai yadda ya kai har ya tsufa ya koma na'am ya kuluku ma ya sha Allah shi yake halitta abin da ya so mina ba fi bi anwa'ihi na rauni da nau'i nau'insa wal quwwati bi anwa'iha karfi ma da nau'insa was shababi da samartaka was shaibati da kuma ainihin wato furfura wal iman wal kufur da imani da kafirci fayarbidu babu khalqihi bi ba'd sai Allah ya daure sashin halittarsa da sashi wa huwa al-alimu Allah shine masani bi tadbiri khalqihi yadda yake lura da halitta ta sa al-qadiru mai iko ala ma yasha'u bisa abin da yaso thumma rabbana ta'ala ikhtilafa ahwalin nas fi dunya sannan sai Allah madaukaki ya kulla sabanin halayen mutane a duniya bi awalihim yawmal qiyama da halin su na ranar alkiyama fa kale ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yi kusimul mujirimuna masu laifi kafirai za su yi rantsuwa shine ya halifu malabi su fil kuburi cewa zaman da suka yi a kabari ba komi ba ne an fi hayatihim duniya ko a rayuwarsu ta duniya gaira sa'atin awa ɗaya kawai suka yi قال تعالى زيت كذلك كانوا يؤفكون haka suka zan ana juyar da su ana yusrafuna anil haqqi ana juyar da su gabarin gaskiya ai addini fi duniya ana karkatar da su gabarin addini a duniya kama sirrifu anil haqqi kamar da aka juyar da su gabarin gaskiya ai as-sidqu fi muddatil lubuti fil qubur lokacin da suke zaune wato cikin kabari وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وعند الله ملكك يباس علمي دا إيماني زي سكتي لقد لبثتم في كتاب الله حقيقة ba awa ɗaya kuka zauna ba kun zauna cikin abin da Allah ya rubuta muku an fi ma katabahu fi sabiqi ilmihi cikin abin da Allah ya rubuta a marigayin iliminsa ila yawmil ba'thi zuwa ranar tashi kuka zauna fahaza yawmul basi wannan ranar da kuke ji kuke gani ita ce ranar tashi allazi ankartumuhu wadda ku kun yi inkarinta fi duniya a duniya walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai kun kasance ba ku da ilimi ne wuqu'ahu ba ku san aukuwarsa ba la ta'tarifuna ba ku furici da shi wala taqirruna bi wuqu'ihi ba ku furici da aukuwarsa لقد قال الله تعالى للناس حقيقة الله ملكك يا جاء متاني يا أيها الناس يا متاني إن كنتم في ريب من البعث إن هركم كسنتي كنا شك كنا كنت أكن تايد كوبا يموتوا فإنا خلقناكم من تراب تمودمو مكهل تاكو دغ تربايا ثم من نطفة sannan daga ɗigon mani thumma min alaka sannan muka halitto ku daga saran jini thumma min mubgha sannan aka halitta ku daga ainihin wato dunkulalliyar tsoka ita ce mubgha mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa ita wannan tsokar wata halitta ta wata kuma ta zama sari mata ta yi bari linubayyana lakum Allah ya ce duk mun yi wannan ne dan mu yi muku bayani ونقر في الأرحام ما نشاء منا تبتر دا أبن دا مكسو أتكين أينهم واتو مهيفا شين ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى حظوا أجل أبن أنبتو ثم نخرجكم إفلا شين وتني تردا لا يكي أتكي sai mu fidda ku jarirai thumma litablugu ashuddakum sannan ku kai tsananin karfin ku shine shekara arba'in ko talatin da uku zuwa arba'in wa minkum man yutawaffa akwai daga cikin ku wanda yake mutuwa ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzalil umr akwai wanda za a mai da shi ga rayuwa wacce take walakantacciya mutum ya tsufa kuna zaune sai ya sauki tsari a wandansa kamar yadda dan yaro yake likai la ya alama min ba da ilmin shay'a har ya dawo bayan da yana da ilimi ya san abubuwa in ya ganka ma sai ya ce wane ne wannan ɗansa ne ya manta shi arzalil umuri ke wataral arda hamidatan Allah ce za ka ga ƙasa ta bushe fa iza anzalna alaiha alma'a tazzat idan muka saukar da ruwa akan ta sai ta kumbura ta yi motsi wa rabat wa ambatat ta ƙaru ta tsirar da tsirai min kulli zaujin bahid daga kowane aure na ainihin abu mai ƙayatarwa to sai Allah maɗaukaki ya ce ne fa yau mai zin layin fa'ul lazina zalamu ko a wannan ranar wa'anda suke zalunci ba abin da zai amfanar da su layin fa'ul lazina zalamu ma'aziratuhum idan sun kawo hanzari ba zai yi amfani ba ba za a karbi hanzarin ba dan an baka dama tun a duniya fi inkarihim lahu wajen inkarin da suka yi wannan wuni wa hamlu taqalilihim li muddatil lubusi da yadda suka dauki karancin zaman su da suka yi fil qabri a kabari itizara fa qala inna zalika la yanfa'uhum wannan ba zai amfana da su ba wala hum yusta'tabun kana kuma ba za a dawo da su ba ai la ilabu minhumul utuba ba a neman su dawo ila mayar ballahu su gyara abin da suke yi lamba ta uku ne kama fi kauli ta'ala kamar yadda zo a faɗin Allah da yace wa yawma nabasu min kulli ummatin shahida ka ambata musu ranar da za mu tayar da mai saida akan kowace al'umma shine annabinta thumma la yu'zanu lil ladina kafaru sannan ba za a ba da izini ba ga waɗanda suka kafirta walahum yustatabun ba za kuma a nemi su dawo su gyara ba sau ɗaya ake yi wa qawluhu ta'ala zalikum bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa Allah ya ce wannan fa saboda kun riki ayoyin Allah abin izgili wa garratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta yaudare ku فاليوم لا تجزون لا تخرجون منها يوم لا كفتا daga wuta فاليوم لا يخرجون منها aran ayau ba za su fita ba daga cikin ta wala hum yustatabun ko ba za a dawo da su ba ai haka ne ko thumma aqaba ta'ala ala ma'lumati sura sannan sai Allah madaukaki yayi taqibi akan ilimomin da suran nan ta kunsa fi ma tastamilu alaihi salatu ayati cikin abin da ayoyi uku ya tattara kai fa kala yace mi
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون
Allahu akbar Allah madaukake ce ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة mun sanya wa mutane kowane irin misali mun buga musu shi a cikin wannan alkur'ani tambihan lahum dan dai a faɗakar da mutane wala in jitahum Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi in ka zo musu bi ayatin da wata aya mithlul asa kaman sandar annabi Musa wal yadi Musa da hannunsa mai haske la yaqulunna allazina kafaru minhu na la yaqulanna allazina kafaru wallahi wayanda suka kafirta daga cikin su za su ce in antum ku ba ku zan komi ba ai Muhammadu ashabu da annabi muhammadu wai da sabansa ba komai bane illa mubdilun ay ashabul abadil masu barna ne masu ƙarya ne aw ma jitum illa litubdilu adatina sai ba ku zo ba sai don ku bata mana al'adunmu na gargajiya allati warithnaha min aba'ina al'adunmu da muka gada daga iyayenmu kazalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun haka Allah yake yimki akan zukatan wanda ba su da ilimi illa zahiran min alhayatid dunya iliminsu kawai na rayuwar duniya ne sun iya kimayya sun san kwamfuta sun iya ilimin geografiya sun iya agriculture amma ba ruwansu da ilimin tauhidi ba ruwansu da ilimin ma'ana ba ruwansu da ilimin sallah wannan ilimi ne na lahira wa hum anil akhirati ghafilun su sun zarrabka lannu gabarin lahira kama da ba ala ulubi ha'ula'i tamfar yadda Allah ya yimki akan zukatan wayannan sai Allah ya ce wa annabin sa fasbir ala tahammuli azahim kai hakuri bisa daukan tsangwamar da za su yi maka inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah da yace zai baka nasara akan su gaskiya ne wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kar waɗanda ba su da ilimi na yaƙini su ɗauke ka ai la hamilannaka ala khiffatin ka su ɗauke ka su ainihin ɗauke ka a hanya wacce ba ta da kyau wadai shi bi tarki sabari su hana ka yin haƙuri ai la ta turku kar ka bar wannan mala yace badati suratu bi wa'dillahi almu'minina fi nasr rum sura ta fara da alkawarin da Allah ya wa mu'minai cewa rumu za ta yi nasara fi bid'i sinin cikin tsirarin shekaru wa khatamal bisabari ta cike da cewa a yi haƙuri hatta ya ce wa'adullah har sai alkawarin Allah ya zo washtamalat ala rabadil ahwali bil hayati ta tattara bisa ɗaure halaye na rayuwa ta ɗan adam a duniyawiyyati wal ukhrawiyya na duniya da lahira wannan shine ƙarshen sura insha Allah za mu bude sura ta gaba wato suratul luqman alaihi salam suratul luqman ma la yace sumiyat hadhihi suratu bi surati luqman an ambaci wannan sura da suna suratul luqman saboda me lishtimaliha ala dhikri luqman wa hikmatihi saboda ta tattara akan ambaton luqmanu da hikimarsa والآداب التي أدب بها ابنه da ladubban da shi annabi Luqman ya ladabtar da ɗansa walam yarid lafz Luqman fi ghairi hadhihi sura lafz Luqman bai zo ba a Qur'ani in ba a wannan sura mai suna suratu Luqman ba wa warada tasmiyatuha fi kalami sahaba radiyallahu anhum ambatan surar da suna suratu Luqman ya zo a cikin maganganun sahabban manzon Allah fa anil bara'i radiyallahu anhu qal an je daga sahabin annabi bara'u Allah ya kare yadda gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bina dhuhra bara'u yace annabi ya zan yana mana sallar azhar fa nasma'u minhu al-aya ba'da al-ayati sai mu ji aya daya ya bayyana ta bayan ya yi wasu ayoyi min surati luqman a cikin suratu luqman a sallar azhar wa zariyati da suratu zariyati akhrajahu an-nasa'i fi sunanihi imamu an-nasa'i ya fidda shi cikin sunan nasa hadisi na 971 ko wa qala al-albani rahimahullah imamu al-albani Allah marhama yace hadithun da'ifun unzur silsilatu ba'ifa hadisi ne mai rauni in kana da silsilatu ba'ifa ta albani shine hadisi na 4120 daidai na'am wallahu alam to ita suratu luqman makkiya ce wa hiya 34 aya ayoyinta 30 ne da hudu wa mawdu'uha ar-ra'isi sannan babban abin da take karantarwa tarbiyatul auladi yadda ake tarbiyyar 'ya'ya duk wanda ya aihu shi zai tarbiyyar 'ya'yansa ba kawai barin su za ka yi ba a tura su gabar karatu babu kudin abinci babu kudin sabulu babu gurin kwana ba mayafin ruhuwa ka ce wai an tafi karatun ƙur'ani wannan dai gudun wahala ne allah ya tsare mu abin da aka sa ka kai ba kai ba don uba shi ne da hakkin tarbiyyar ɗansa kamar yadda wannan sura za ta nuna mana alal akhlaqil hamida a koya wa yara ɗabi'u masu kyau ɗabi'u na yabo bi asalibi hakimatu da tsari wanda yake mai hikima la tab'udu an madarikihim wadda ba za su kasa ganewa ba wa tarbiyatul kibari bima yunasibuhum in za a yi tarbiya a manya su ma da irin abin da ya dace da su za a yi musu فبدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب معجزة محمد صلى الله عليه وسلم خالدا في سورة تفارة سورة مجرمة mai daraja ta fara da ambaton littafin nan na ƙur'ani littafi ne da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu kuma mu'jiza ce khalida ta har abada wa qamatil hujaj wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin surar ta tsayar da hujjoji da dalilai akan kaɗaitakar Allah Ubangijin talikai. walafatacin anzarar mushrikina ila dala'ilal ƙudura ta juyo da ta waiwayo da kallon mushrikai zuwa ga dalilai na ƙudurar Ubangiji walwahadaniyati da kaɗaitakarsa al-mumbassatu fi hadha al-kawn badi wanda suka daidaita a cikin wato wannan duniya wanda take mai kayatarwa thumma nawahad bi dhikri luqman sannan sai ta dan haska ambaton luqman wa bi an atahu Allahu al-hikma cewa Allah ya baiwa luqmanu hikma wa amarahu bi shukri ni'ma Allah ya umarci lukumanu ya gode wa ni'imar wa udila kalamu fi wasaya lukuman an tsawaita magana a wajen wasiyar shi lukuman a wannan sura din wa admaja fi zalika aka ainihin gauraya cikin wannan tazkirul mushrikina ana wa'azi ga mushrikai bi dala'ila wahdaniyatillahi ta'ala da dalilai na kadaitar Allah madaukaki wa bi ni'matihi alaihim da ma ni'imar da Allah ya musu wa kaifa arabu an hadaihi da yanayin da su suka bijirewa shiriyar ubangiji wa zakara maziyatu dinil islam ta ambaci bambancin addinin musulunci wa fi suratul karima a dai wannan sura mai daraja suratul luqman menene tasliyatun lirrasuli sallallahu alaihi wa sallam akwai rarashin manzon Allah bitamassukil muslimina bil urwatil wuthqa cewa musulmai su kankamo su riko da amintacciyar igiya ita ce kalmar tauhidi wa annahu la yahzunuhu kufru man kafar kuma kafircin wanda ya kafirta kada ya bata wa annabi ne wa zakaratin radda ala mu'aridina lil qur'ani kuma suratul luqman ta ambai ta yi raddi akan masu bijirewa qur'ani fi qauli ta'ala walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu inda za a ce duk abin da yake duniyan nan yake kan ƙasa na bishiyoyi a mai da su alƙaluma wal baharu yamudduhu min badihi sab'atu abhurin teku ta duniya baharun nil har ma baharul muhit tekun da ta kewaye duniya to a ninka su irin su sau bakwai ma na fidat kalimatullah wa'annan bishiyar a fele alkalama ana tsokalan wa'annan tawada na teku bakwai ana rubuta ni'imomin ubangiji to kalmomin allah ba za su kare ba inna allaha azizun hakim lalle allah mabuwayi ne mai hikima wa katamati suratu bitaziri min da'awati shaitan sura sai ta cika ta kare tana yin gargadi akan kira na shaitan wa tanbihi ila budilani iddi'a'il kuhan tana kuma fadakarwa cewa da'awar da bokaye suke ƙarya ne suna da'awar cewa suna da ilimin gaibi ƙarya ne ba su da shi انظر صفوة التفاسير ما التي كدوبة صفوة التفاسير نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم
ألف لام
hudan هدى ورحمة للمحسنين suwa ne ne الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Mhm.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ahsantum Allah madaukaki ya fara da huruful hija'iyya guda uku alif lam mim malace Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da alifun da lamun da mimun لأنه لم يرد في تأويلها شيء سريع من كتاب الله domin ba wani abu bayyananne wanda ya gangaro a littafin Allah da yake nuna fassararsu aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ko daga sunnar annabi ba a samu fassarar kuraman bakin nan ba wa taqaddama al-kalamu ala hurufil muqaddaa min awwal surati al-baqara magana dai akan wayannan hurufu al-muqaddaa ya gabata a farkon suratul baqara faraji in shi ta tawassu'an in ka so ka koma can dan ka samu ƙarin yalwatan ilimi tilka wancananka ai hadhihi al-ayat wa'annan ayoyi ayatul kitabi kaga idafa ce ayoyi ne na littafin alqur'ani alhakim mai hikima ai zai hikimatin wal idafatu bi ma'ana min ayatun min kitabi aka ce ayatul kitabi kuma shi alqur'ani nan hudan wa rahma mansubun alal hal hudan shiriya ne ورحمة كما قرآن رحمنا بالنسب هالا من الآيات الآمن فيها ما في تلك من معنى الإشارة وفي قراءة بالرفع شريعة قرآن رحمنا للمحسنين كما سكوتي الإحسان هو أن تعبد ربك كأنك تراه إحساني shine ka bautata wa ubangijinka tamfar kana ganin sa wa in lam takun tarahu fa innahu yarak in kai baka ganin sa shi yana ganin ka wa huwa dakilun fi jami'il af'ali wannan ya shiga cikin dukkan ayyuka wal aqwali ya shiga dukkan maganganu walidhalika wasafahum bi qawlihi ta'ala da haka sai Allah madaukaki ya sifanta su da fadin sai ce tilka wancananka allazina yuqimuna salata masu kyautayi sune masu tsaye da sallah ba masu yin sallah bari bari ba sun san yadda ake sallah wa yu'tuna zakata kuma suna bayar da zakka suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma suna da ilimi na yaqini dangane da lahira ay allazina jama'u jami'a amalil ibadati amaliya su ne wayanda suka hada dukkan ayyuka na ibada da ake a aiwace walmaliya da ibada da ake da dukiya kaga sallah aiki ce zakka kuma kudinka ne zaka yi ibada da su ka dauka ka bayar wal itiqadiyya sannan da aiki na kudurce kudurce mana aqida hum sani ta'kid ulaika ala hudan min rabbihim lalle wa'annan suna kan shiriya daga wajen ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun wa'annan sune ainihin wato wa'anda suke marabanta fa'izuna ina ga za mu takaita akan wannan in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu dora daidai kan aya ta shida a wannan sura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wanda ya turo ba a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan hali da ƙasar mu take ciki da ma duniya baki ɗaya na ɗemuwa Allah maɗaukaki ya ainihin kawo mana aminci da yalwata bala'in da ake ciki na yunwa da talauci da kakanika ya Allah ya yi mana wa'anda Allah maɗaukaki ya huwace musu wajibi ne su kalli cewa abin da Allah ya ba su ba wai dan kansu kawai ya ba su ba a'a ya ba su ne saboda su amfanar da 'yan uwansu da abokansu da sauran talakawa Allah ya juyo da fuskar su su taimaka kuma su yi domin neman yardar Allah shugabanninmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su Allah ya ɗora su akan hanyar da take mai ainihin ɓullewa Allah ya ba su ikon tausaya waɗanda suke mulka kar su zama masu yin mulki don su tara dukiya ilimin mai a wato arzikin mai mulki shine shugabanci mai arziki shi daban Allah yake yin sa kuɗi ne nasa wannan kuma a mulkin zai samu aljanna mai kuɗi a kuɗinsa zai samu aljanna mai ilimi da iliminsa zai yi aikin aljanna to wannan shine abin da muke roƙon Allah ya mai da mu tafarkin magabatanmu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين